الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن يجي لوكتي غريبة زي للذين آمنوا لهم استبار غسيا أن تاتا قلوبهم أكيد زكاة سابقون أن الله قلوب لذكر الله تقوم أنبة الله وما نزل العبد لا تصدق من السماء من من الحكم من الغسيا na ƙura'ani abin da aka sauko yanzu mutane da sa kowa musu tsaya ta shi wala ya kuno kasu zamanto kan lazina tawallau tabbatar wanda suka juya suka ba da baya allazi na mutum kitabu wanda aka ba su littafi min kab tun gabanin wani fada na ta alaihim al'amali tsawon guri ya ribance su kwana lafiya tashi lafiya ya rufe su ya kulle su gaba bayan wannan sura haka nan fakasar kulubuhum zukatan sai ta ke kashe in guri yawa mutum yawa yana abu da kaza yake son kaza shi kaza yake shi guri ya mai yawa ya kaza ya kaza to daga nan zuciya ne ta ke kashe in zuciya ta ke kashe kuma kallata kasar kulubuhum duk zuciya ta ke amma ba ka sirri min mabiyan su daga cikin su dai sai ka tara su fasiku da fasikai ne masu wuta daga hali
اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون
يا قوم من اعلموا كسن قوم من دقوة أن الله كسن للي الله يبي الأرض هنا لا يقصى بعد موتها بعد موتها بالنبات الثاني yana raya to duk da wannan kada bayyana da kuma aya ta kaku mun bayyana muku ayoyi ku duba ga yadda kasa take tsirar da tsirrai shin daga nan ba kawai tsoron Allah ba ku yi da Allah kuma ta kilo da kuma ba hankali ku duba ku zai hankali ku yi tsirrai ku duba ku to إن المصدقين والمصدقات وقدر الله قولا حسنا يدعف لهم ولهم أجر كريم
yace innal musaddiqina kaga ba sadaka maza wal musaddiqati da sadaka mata wa qarullaha qardan hasana suka wa Allah da ce da ce mai kyau to wannan su yura'atu lahum ana linka musu ladan su linka musu sabanin masu riba su kuma su riba ai wuta su su wannan ciniki da Allah ba faduwa in je ka ba da toka an baka an lullumka musu an lullumka musu wanda hum ajrun kabir kuma karim suna da lada wanda yake mai girma mai daraja cikin aljanna
والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
wallazina amanu wanda suka yi imani shine suka ba da gaskiya da Allah wa rusulihi da ma'aikatan shi ko rusulihi da ma'aikatan shi da ma'aikatan shi kazo innan ulaika su innan mutane su ne siddiqi ne ko masu gaskiya masu gaskiya masu kai masu sun kai matuƙa a gaskata da sadakar da kowanne suna tsaka wa shuhada'u su kuma shahidai su kuma shahidai inda rabbihim nan gurin ubangijinsu abin da ke gare su lahum ajruhum ladan su yana nan cikakke bayan haka na ranar kiyama wa nuruhum hasken shi yana tashi yana tashi hasken su wallazina kafaru su ko wanda suka kafirce wa wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin na alqur'ani to su kuma ulaika ashabu jahim su kuma wannan su ne ake cewa za a sa su ta jahim kowa da gurin shi kowa da masarki shi to اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حتاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
to ilamu ku sani wa mutane inna wal hayatu duniya wannan rayuwar ta mutu duniya lokaci ne kaɗan la'ibin wala'awan kamar ƙaramin wasa ne da ruwan wasa wa zinatin da ado da yi da ado kar ku zo ku zarce kun ɗauki adon nan wata faharun da alfahari bayyana kuma tsakaninku kuna alfahari ku ba lafiya ba ne wata kasuwar don yawaitawa a cikin dukiya da ɗiya ni ina da ɗiya ni kaza yana ina kana hankama ko kana don kana da dukiya kamar yadda mutane ba kowa ba kana alfahari ne ba to ku san wannan ha masu wuciya ne kuma sanin gaisin kamar ruwa ne an yi ruwa an kai daga an yi ruwa gaba ɗaya cikin ya tsaya shi ke ta tsaya ta kare kamar ruwa da ya shabar kufar hadari da yake ibada mamaki da kufar manoma wannan ba kafiran ba ne manoma ne na ba ta wanda tsirran shi yake ba su mamaki ka zo kashe gona ya banya ana ya banya ala hushe ki bane su mai hiji bayan ta yi banyan nan ta sha ruwa ta sha ruwa ruwan tsanwatar gonar daga tsanwa har ta fara sa shuɗi shuɗi fataraha musfura wani lokaci kaɗan sai ganta ta koma rawaya ko ana ruwan ko ana ruwan ta koma rawaya eh sun ma ya kuma hutama kuma sai ga fatata ta yi baki ta da daddabi in ka kewa ta ran sai ga karan mara ta taɓa shi a karewa ka ga duniya ko a raka ta yau da gobe yau da gobe kana jin kanka kai ba lafiya wani ka tashi ka gudu ka hau nan ka yi gudu a katanga ka ɓura ka tsallake nan ka haɗa nan ka haɗa nan wata nan sai ka kana ta yata kyau wata nan kuma ba a hutawa wata nan kuma an kwanta wata nan kuma ba a tashi wata nan sai an juya daga nan kuma sai a yi wani an ta yi in ka aikin kirki to kirki in ba kai ba kuma Allah sabuwa wahala sabuwa Allah ke yi وفي الآخرة وفي الآخرة عذاب شديد وفي الآخرة
وفي الآخرة عذاب شديد kuma a lahira in ba kai ba aikin kirki to kuma akwai azaba shadida matsananci kuma in ka aikin kirki wa a magabaratun minan lahi gafara da gurin allah ga ta samu wa radwanin da neman yarda shi eh to don ka san ana so a faɗa ma wawal hayati duniya rayuwar nan ta duniya ne ba ta zama ta illa mata ruburu ya kani kaɗan na rudi na rudi kwana lafiya tashi lafiya kai abin da kake so kai ba lafiya ba wata nan sai ganka sai ganka a kafaɗar mazaje a kafaɗar mazaje to da na yaya an ɗauko ka mutum hudu ko shidda eh ana wani bai taɓa da ba ya abin da ya ba ko kuma wani ne mai ibada da mutum ya kirki shi ne da ba masu yabo suna yi masu zambo suna yi galbi suna yi sai a tera nan sai a yi bikin da kai kuma zai zai taimaka ya ci gaba da cewa سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
to tun da haka nan ne sabi'u ku yi gaugawa maza da gangeniya ita gangeniya ila magafiratun min rabbikum ya zuwa neman gafara gurin ubangiji in kun nemi gafara za ku samu jannat aljanna arduha fa'inta ka ardu sama wal ardu kamar fa'in sama da ƙasa sai abu inda Allah ya so kawai da take ita kuma wannan duka fa uiddat an yi tattalin ta dama gawa lillazina amanu billahi ga wanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da mala'iku wannan dama an yi tattali nasu da su da in kai baka yi kanka kai ba eh eh a kai fiti da su zalika faradullahi wannan faradullahi ta Allah yuti mai sha yana ba da ga wanda ya ga dama wallahu zai farar da zai Allah ma bu sun farar da zai zai gaba shi ke ba da shi ke abu shi shi gaba
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرها إن ذلك على الله يسير yawa ma asaba tun ko ma asaba min musibatin wata masiba ba ta samu ba bil arda a cikin ƙasa tamkar fari a da rasa ruwa wala fi an fusiku wala cikin kawunan ku ne kamar nan kula cikin kawunan ku kamar nan kamar su lafiya da ta samu duk wannan ba samu illa bi ba inda suke illa fi kitabu sai a cikin littafin rukun mahaifinsu yana nan a rubuce in mene ne ko mun karɓi su yana ne gaban zuzu duka musibar da ke da kwai duk tana nan cikin rukun mahaifinsu za a yi an rubuta za a yi annoba kaza za ta yi kaza za ta yi kaza duka a rubuce na mun kabla an dabara tun kahin ma a yi ta tun Allah ya rinsa sai inda zalika kaga wannan kanka ce wani wahala gare gurin Allah a'a haka sa a ranka ka tsaya za a yi a yi wannan a'a inda inda zalika ala Allah ya siya wannan bai sauki ne sahale mai sauki ne gurin Allah ba yayi wannan duka ya rubuta kayan shi da komai shi komai da komai kuma kalma ce ta kun ba wahala ba ce Ni kawai iko shi da kai na لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يهم كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
yace لكي لا تعصوا على ما ne kai la ta so daga ku bikin ciki alama fata kuma abu sabi abin da ya wuce eh kuma hallau alama fata ko la ta furu kakku wani farin ciki hallau na tashin karan hanci hallau ba bakin cikin kakku yi da ya wuce abin da ya wuce ku wanda ko farin ciki na tashin karan hanci hallau kakku bi ma ta ku dan abin da Allah ya ba ku ya ba ku kwana lafiya tashi lafiya ko ne kake so ba wallahi lalle Allah la yuhibbu kullu mutala ba san dukkan mai fadin da mai girman kai ba san wanda ko horo mai alfahari da kai shi wallahi amin allazina yabahaluna ko bai san masu ruwa ba allazina yabahaluna kaga masu ruwa hallau wa ya'muruna nasa suna umarnin mutane da rowa bin da rowa suna umarnin mutane da wannan to da san da kusa a tare ta wa'idin uwa da wa'idin suna da azaba mai tsanani kuma na tawallawa wanda ya juya ya ba da baya to san ka inda Allah lalle Allah shine huwa gani wani gani su ne mawadaci komi da gurin shi yake hali da abin godiya abin yabo da abin da ya yi ga masoyin shi daga da sallallahu لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وليقوم الناس والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد حديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز
yawa to وقد أرسلنا walakad hakikan arsalna rusuluna mun aiko ma'aikanmu mala'ikai zuwa ga annabawa mun aiko su sun zo sun hada musu sun kawo su bil bayyinati da hujjoji hujja iri iri wa anzalna ma'ahu alkitab mun sarfa musu littafi kuma wal mizan da au adalci mun yi haka kuma li yaquma nasu dan mutane su tashi bil kisdi da adalci ta kullum ana ce ai adalci ai adalci mutane su tashi da adalci wa anzalna ko mun sabkar da hadid Allah mun sabkar da hadid bakin karfi ko dukkan karfi karfi fihi ba su shadid yana da karfi yana da aiki mai tsanani kuma karfi ne kuma halar shi karfi da kake ganin shi wa manafi'un lin nasi duk wani amfani da yawa yake da amfani ga mutane shi kare wale ya alam Allah dan Allah ya sanar da man sulhu wanda yake da shi wa rasuluhu da ma ya kansu da gari ya halin eh inna Allah dan dai Allah kawiyin mai karfi ne azizin mabo to mabuwaye to dutse ai karhe kasa ce wannan kasar ita ce take zama dutse shi kuma dutse sai ya zama ƙarfi Ka- dutse sai ya zama ƙarfi dutse an ce dutse yana a wannan ƙasa ta dutse yana girma tsakuwa wato yanzu ƙasa inda ka tsakuwa a jiya ka fili iska tana bugawa in kai shekara hamsin ka zo ta ta canza tsakuwa ta yi girma girma ta ke wannan iska da take kawo kura da buga ruwa da zuwa hari idan na wannan ya kara wannan ya kara hita kara shi ne da zuwa biyu su ta zo ta hikima ta ga to shi wannan kuma kare in aka tada duwatsun wani sai a samu a dafa su a bashi wuta a bashi wuta mu a nan ma afirka mafi ba na afirka ko za ka gani na kahin misali sarkin makera zai je ya tattaro wannan tsako da ya tsako wannan ya rako da ya katon tano kamar tano na lakawa a gasa shi a gasa shi ya gasa ya gyaru a kayan duwatsun wannan ɗan ƙananan tsakuwa a zuba ciki a sa zuga jiki da gudu dare da rana wanda ya tafi ana zuga shi ana ba shi wuta ana ba shi wuta sai ya ya fara ganewa da ga gaba sai da sai kansu ya zo ya diba ya ga ta zama dama ita ce ake cewa ta a lokacin kuma sai a bar su ta huce wajen wata nawa in ta huce ko makera su shige ta da kulhi da kulhi da masa ba shi ne za a samu a bubbuga a bubbuga a daddatsa ta a daddatsa a kowace a kai makera ko ina to wanda shi ne za a ba shi wuta a ba shi wuta a yi haiwa a yi wuka a yi duk kayan yaƙi duba na wata hikima ta Allah da ya sa wa mutanen namu ilham ilhami ne sa ma a sarki muke da sa mai ake shi ya isa sani ya sani a ya huce ba wa zai iya ingilishi ba ka ya za ka ɗin gidi zaɓa su ba wanke da bawai amma duk da wannan ka samu mutanen mu matsafa na da sai ta lalace ta haushe ta dare zuwa ya kuguce ku kawo mini bawa a kawo bawa ya ɗaure ka ji mashi rikici yanzu duk gasanin kwa duk da gasanin da a ajiya nan bakin gari irin su wadda ta lalata wadda bata ida ta lalace kwari wannan da ta da nan ba cikin dutse na duk gasanin alƙura ana wajajen da akwai gari aha duk inda ke da makera manyan makera masu dafa tama kuma duk Allah akwai su malam kuma Allah da iko ne wajen ba dukkan rami ne ake cikin yashi ake samu yanzu haka ramin ta ma ka tarar da kana a rami eh ne kamar ta zo za a yi nan zuwa wani kamar da hujja kashin tama rahoton ce ta za a yi a yi ta da tsawon a jikinta yadda za a sa itatuwa korewa ke ɗaukowa kore yake ɗaukowa ana sawa na zuba eh sai kore sai yanar kawai in ta zuba eh ana yi a ya za a yi tsaya yau ta kusa ma tukwa kake sosai a samu shi a kan su samari masu ƙarfi su yi ta yi ba barci ko a وعظم الحديد فيه بأس شديد yi ka shigo ka ji wa ka je da Allah ce wa zala na wa حديد zala na hadi mun sarkar da ƙarfi فيه eh ba su shari yana da ƙarfi mai tsanani kuma ƙarfi ƙarfi gare babu abin da za a yi babu ƙarfi yanzu wannan inda muke cikin nan ka yi ƙarahunan da ke da ko ya yi tan ko ya yi tan ba amma ba gare su su aikinsu ƙarahuna yana aiki kuma ta da amma ba a gani shi a yi a gini yanzu nan ba ƙarfi wannan mutuwa ya yi tan guda amma kaga ana ga ƙarfi a nan da ka ake gani da ƙasa ake gani sai su mutu
ومنافع للناس ko manafi'un linnas kuma na amfani da mutane يعلم الله ما ينصره dan Allah ya san wanda yake rufe addinin shi ورسوله بالغيب da ma'aikinsa a halin da ke إن الله قوي عزيز lalle Allah kauyin mai ƙarfi na addinin mu
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون wala kada arsalna nuha hakikan mun aiko annabi nuhu wa ibrahim da ibrahim wanda Allah han muka sanya fi zuriyati ma a cikin zuriyarsu muka fito da uwa annabawa wani kitab masana kuma muka fito daga cikin su masana masana at-taura injila zabura furqan duk kaga wannan duk daga wajen su ne duka wanda ha min zuriyati ibrahim da zuriyar annabi ibrahim har shi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zuriyar annabi ibrahim ne ko daga wajen sama'ila ko kaga ni Allah yawwa wa minhum ko فمنهم wa مهتد minhum muhtadi akwai shiryayyu ba daga cikin su da yawa da su amma kuma amma kuma wa kasirun minhum ba a shiru mafiya daga cikin su ba su kai masu tsaurin kai ba su komi wannan ba ba tashin karamanci da ɓanna mafi yawan su haka sun mamu
ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رحمة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتلؤوها وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما كتبنا عليهم وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق لآياتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون
ya ce sun maka bai na al'asarin su ya maka ha shi ne su sun maka bai na al'asarin su da rusulina sai muka bi bayan su da rusulina da ma'aikanmu muka bai na nufin da isa da maryama da isa ɗan maryama da ɗaya to ne kace sai muka aiko ma'aika bayan ma'aiki bayan ma'aiki ma'aiki bayan ma'aiki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan tun daga nuhu zuwa ibrahim
ومن أرسل إليه ha ومن أرسل إليهم da wanda muka aiko zuwa gare su فإن الرسل مقفى بهم don su ma'aika suna bin bayan su dawi
وكفينا بعيسى ابن مريم sai muka bayan su da isa dan maryam آتيناه الإنجيل muka ba shi littafin injila الكتاب الذي أرسل به shi wannan shi ne littafin da aka aiko shi da shi وهو كتاب مثل القرآن shi ita injila shi ma littafi ne kamar qur'ani وخير وخير أهل الجديد kamar gayyara إيه هذه وخير أهل الجديد an juya wasu abu- abubuwa sabbi الذي كتبته الرهبان wanda su ruhbaniya suka ɗora wa kansu بعد ما أهلك اليهود bayan hudu sun halakar da الأصل asalin
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة sai muka sanya ra'aba wa ra'abaniya na tausayi da ruhbaniyanci da suke yi أي الذين كانوا على دينهم wannan wanda suka zamanto a kan addini يعني الحواريين abin da yake nufi wannan hawariyawa وأتباعهم da masu bin su والرأفة والرحمة to muka sanya rahama tausayi أي مودة soyayya فكان يود بعضهم بعضا sai muka sanya shashin su kaga yana ne yana shan sashi وقيل إنهم عملوا في الإنجيل ko kuma aka ce an umurta su cikin injil بالصلح da gyara وترك إيذاء الناس da barin cutar mutane فأعلن الله قلوبهم لذلك sai Allah ya tarsasar da zukatansu da wannan قبل أن يحدثوا الدين Ka- kahin wannan duk aka yi wa kahin su saba wa addini ثم
daga baya sun saba wa addini daga بعد قلوبهم baya su kuma ya kasa da kuluban mu yanzu kafin Bayan ta sun yi halitta.
kashe bayan sun yi wannan zai ta halitta ta tsaye kashe zukatan su والرهبانية su ta farabaniyar su هي رفض النساء shi ne koma ba ba mata baya ba su aure واتخاذ السوامع su kama hasumiya can bayan gari suna addu'a su والديون yawa da gidajen su والكهوف wal والكهوف kogunan dozu eh?
kogunan dozu to to mu je je ka je ka ne اتبعوها sun kage ta زادوها sun ƙara wannan من قبل من قبل انفسهم amma da kansu ما كتبناها mu عليهم fa ba mu rubuta musu ba ما امرناهم بها ai ba mu musu su da wannan aiki لكن فعلوها amma su suka aikata اتقاء رضوان الله dan ibtiga ko مم.
dan neman yarda Allah مرضاته تعالى ma مرضاته dan تعالى neman yarda shi madaukaki فيه إشارة إلى أن البدعة dan akwai ishara nuni a bisa cewa dai bid'a إذا دخلت في الدين idan ta shiga cikin addini أفسدته sai ta bata shi duk addini in bid'a ta shiga ta bata shi kenan wannan kagawar da suka yi sai karar nasu sai suka lalata yace فما رأوها حق رعايتها kaga ba su kiyaye matakan kiyaye ta
إذ تركها كثير منهم kaga mafi yawan su tun sun barta وما قاموا بها حق ayi ba القيامة su tsaya ba gare ta hata
حق القيامة har da lokacin kiyama إذا شد اتقاء رضوان ya cewa dai shaɗin na haɗuwar samun yarda هو اتباع الشريعة shine in kana son neman sai yarda ubangijin ka kabi shari'a وانضموا إلى الرحبانية ha بل ضموا إلى الرحبانية badalu ضموا إلى الأرض حتى ماذا الرحبانية arabci da ke bane shi ha بل ضموا إلى الرحبانية to sun
ضموا بالذات زين.
بالذات بالذات.
to ya kuce ne ya kace ne ne kace بل ضموا إلى الرحبانية sun gama to da mu sun gama
تثليث والقول باجتهاد yawa da faɗa ta ittihadi ko to je ka والقصد السمع والتهريب والقطعي والقصد سمعة وتحريف
wannan shi sosai والقصد سمعة وتحريف kasadu إيه.
yawa da nihin kasadu nihin سمعة وتحريف shum'atin ji kuma da haka hadisi ya kan cewa haka ne أيوة.
gurin ne ko إيه. لكن وتحريف الإنجيل بقى، kuma da bauɗewa a yanzu ɗin.
فكفروا بدين عيسى ka ga yasa kafirce da addinin isa na hakika ودخلوا في دين ملكهم sai suka shiga eh, dinin ikon وداروا بشرائع الروم waja'u وداروا بشرائع الروم suka ɗauke suna shari'a ta rumawa
وبقي على دين عيسى قليلا منهم sai ‘yan kaɗan suka tsaya a bisa addinin da isa فآمنوا بنبينا محمد صلى الله sai عليه suka ba da وسلم gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam فأعتد الذين آمنوا sai mu karfafa wanda suka yi منهم أجرهم yau a muka ba su ladan su وكثير منهم فاسقون kuma su yau su tafa su أي خارجون عن الطاعة yau wasu masu wuta ne daga bin Allah فأذبناهم في الدنيا sai والآخرة maka azanta wancan a duniya da zahiri بسبب البدعة والزيادة da في sabon bid'a da ziyara yau to kaga wannan kamar yana zahiri amma da ta samu larabci kana mu a makogoro ban da zahiri
وجعلنا في قلوب الذين تبعوه شين أكاي yawwa ma ka taba na hako alaihim ba mu rubuta ba a gare su illa illa ne
إلا ابتغاء illa ta ga ridwanullah su ta hidan neman yarda Allah ما to رأوا suka حق zama to الرأي fara awa ba su kiyaye ta ba hakkar ayatiha matakai kiyaye wata ta
ويتنا الذين آمنوا to ba ta na ko آه.
ba ta na ladina amanu sai muka ba wanda suka yi imani minhum daga cikin su ajruhum la nas kasir mai yawa minhum daga cikin su yau muka ba su mai yawa shine وكثير منهم فاسقون amma kuma mafi yawan su ba su kai masu tare da hanya ya yi wannan ya yi wannan dina amanu ce ka يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من قبل الله وأن الفضل وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ya ce kama da abu haku da su kiyaye ba haka rana ce matuƙar kiyaye wata kuma ya ce ba ta yi nan lazi na amanu sai muka ba wanda suka ba da gaskiya da Allah da ma'aiki minhum ajaruhum ladan su kasiran mai yawa kuma amma wa kasirun minhum mafi yawa daga cikinsu fasikuna masu wuta daga hanya ne ya yi wallazi na amanu ya kundu ku ba da gaskiya da Allah da ma'aiki ta kulla kai ku ji tsoron Allah wa aminu ku ba da gaskiya bi rasulihi da ma'aikan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Isa da annabi Isa ku ba da gaskiya da Yesu yutikum kiflaini duk wanda ya ba da gaskiya da annabi Isa ko ya ba da gaskiya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to za a bashi lada limki biyu ga lada na wajen annabi Isa ga lada na wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu haka gobe ka kirista ya musulunta haka za a bashi bin rahmatu iyi daga rahmatu Allah kalin da suka gagara mu da ba aibin mu garnama su ne dai wajen Allah ko nura ya sanya muku haske tamshuna kuna tahiya bisa siratul mustaqim hanya madaidaiciya wa yaghfir lakum Allah kuma ya mu- wa yaghfir lakum ya muku gafara kuma wallahu ghafurun Allah bai gafara ne rahimin jin kai sai Allah ta ya ga sai Allah ko لئلا يعلم أهل ya Allah الكتاب ya alaba ahlul kitabi dan su san su ahlul kitabi masu littafi masu taura injila su san Allah da zai yi wanda ba su ba da gaskiya su ba da gaskiya da Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wannan su samu wannan lada anna limi ألا يقدرون على Allah ya شيء.
kadaruna ala shay'in ba su iko kowane abu min faradillahi daga faradil Allah wa anna al-farad wa anna al-farad ta dai farada dai bi yadillahi hannun Allah take shi kuma Allah yake yana ba da farada ta sa man ya sha wanda ya gada ba ba kalmun zun da zai ba mu ne azar Allah da su ya ba su da wallahu Allah zul farad ba mu ta farada ne azimin girma